أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم عبروا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالين وفي سبيل الله وابن السبيل طريقة من الله والله عليم حليم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يؤتوه إن كانوا مؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul tauba idan ba a manta ba a darasinmu na jiya mun tattauna akan ayoyin da suke ci gaba da fallasa munafukai da kuma irin abubuwan da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har inda Allah yake gaya mana yana cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasfatun Allah ubangiji yana cewa daga cikin su su munafikai din akwai man yalmizuka wanda yake aibata ka fi sadaqat a cikin sadaka wannan sadaqat din malamai sun yi magana akan cewa wannan ayar ta sauka saboda wasu abubuwa da suka faru daga cikinsu akwai zuwan da zulku waisira ya yi ya tarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana rabon ganima ta hunaini to amma a wannan lokacin shine ya ce wa manzan Allah manzan Allah ya yi adalci ko kuma akwai riwayar da ta nuna cewa ya ce wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba ba ya adalci ba akwai ruwayan da ta nuna ya ce idan dai wannan abun Allah ne ya umarce ka da kai haka to lalle ba adalci aka yi ba wato kaji kenan ma abun ba ya tsaya akan manzon Allah bane har Allah din in Allah ne ya ce ai wannan to bai yi adalci ba shi ba so wannan duk sigofi ne na munafikai to haka sannan kuma na kawo mana maganan a riwayan da Bukhari da Muslim suka yi daga Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu na lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ya aiko masa da wannan zinariyar da har ma akwai alamar kasa ta inda aka tono ta daga wajen wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabawa waɗansu sahabbai a ciki wasu suka rika ganin abun ba ba a yi mai kyau ba wanda nan ma an samu wani mutumin da hadisin ya sifanta shi amma shi anan ba a kama sunansa ba sai dai an ce wani mai sanko mai kwarmin ido mai dogayen singolari mai idanuwa jajaye mai dangalallen tufafi ya zo yana cewa ai manzan Allah kai adalci a wannan adalcin naka a wannan rabon naka da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu wai zai adalci in ban yi adalci ba to nan a wannan riwaya ta Abu Sa'id sai Khalid bin al-Walid ya ce to manzo Allah ka bani dama ni kuma na kashe shi mana sai ya ce a'a ai musulmi ne ya ce to ai da yawa akwai musulmin da abin da yake faɗa a baki ba shi ne a zuciyarsa ba ya ce eh to ni kuma ba a umarce ni da na rika tonon zukatan mutane ba bare na sani abin da yake cikin zuciyarsu amma dai da ya juya ya bada baya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi ya ce to kaga daga tsatsan sa kuwa za a samu waɗansu mutane za su fito wanda suke karanta alkur'ani baya wuce makogoran su amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga inda ake harbata ya ce da zan yi gamo da su zan yi musu kisan kare dangi irin wanda aka yi wa samudawa to wannan duk riwayoyin sun zo akan haka amma dai dalilin da ya sa suke kin yadda da wannan kasan shine sai Allah ya gaya mana wato tsabar kwaɗayi ne da san kai saboda haka da ya ce wa minhum man yalmizuka fis sadaqat akwai waɗanda suke aibata ka wannan lamzu din nan aibatawa ne mun kawo maganar wailul kulli humazatin lumaza wanda yake aibatawa daga nan aka ce ana yin zunde ko kyafce ko a rika yin magana ana harare to duk wannan duk daga wannan lamzu din ne Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yana cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ka karku wahala da karku rika aibatar da kanku da kanku to anan abin da yasa suke aibatawa din nan idan ba a ba su bane dan alqur'ani ya gaya mana yace fa in u'tu minha radu idan aka dauka aka ba su sadaka ko aka ba su kasan yanda suke tunanin za a ba su radu sai su yadda su ce abin yayi kyau wata rana wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambayar sa na zo ne ka bani wani abu wannan ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad yana cewa na zo ne ka bani wani abu daga cikin irin abun da Allah ya baka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauko wani abu ya bashi ya ce gashi sai ce ah yanzu iya abin da zaka bani kenan ya rena duk maganar da ake ce ana cewa kana da kyauta din kana da kyauta a ce yanzu abin da zaka bani kenan to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai hakuri yanzu dai abin da ya samu kenan wasu daga cikin sahabbai suka bike suka ce ya rasulullah bari ka ga yanda za a masa aka tashi ana ririke wasu za su kama shi a kashe shi manzo Allah ce ku kyale shi ku kyale shi abinda nake so da kai ka komo zuwa lokaci kaza insha Allah za mu samu abin da za a baka da lokacin yayi ya dawo kuma sai Allah ya sa aka yi dace da an samu abin da za a bashi din to da aka bashi yana tunanin iya abin da za a bashi kenan sai ga an kara masa akan wanda yake tunani kuma aka kara kara masa akan wanda yake tunanin bayan wanda yanda yake tunani aka bashi aka kara masa akan wancan kuma aka kara kara masa aka mar linki kamar uku to nan wajen kuma sai ya yi godiya ya yi maganganu masu daɗi ai na gode wannan abu da kai min wallahi ban taɓa tunanin haka ba a ce wannan abu da ake faɗa a kanka ai ai wannan kaɗan ma suke faɗa a ke to shikenan bayan da aka gama sai manzo Allah ya ce masa to amma kuma akwai wata matsala lokacin da ka zo wancan karan ka yi magana a gaban waɗansu mutane na ba su ji daɗin wannan maganar taka ba amma yanzu ga wata magana da kai wacce ta sha bamban da waccan magana da kai a baya don haka in an jima ko kuma in lokaci kaza yayi za su dawo su zo su ci gaba da zama kamar irin wancan zaman nasu ina so ka dawo daidai wannan lokacin sai ka faɗi wannan sabuwar maganar taka sai manzo Allah ya ce sai ce to shikenan haka za a yi da lokacin yayi yazo ana ganin sa wannan mutumin banzan nan ne yazo an fara harare sai a kusa ku ji akwai sabuwar magana da yake da shi sai ya ce ai na zo bayan wannan lokacin ya yi mun kyauta har ma ta wuce tunani na ai Allah ubangiji ya ƙara girma al ai wannan abu in ba annabi ba wa zai yi haka yayi maganganu masu daɗi shi kenan kuma sai aka tashi aka aka ana rungume shi ana murna da wannan abun to shine sai manzo Allah ya ce musu to kun san misali na da misalin ku da kuma wannan mutumin yace to kamar mutum ne yana tafiya da raƙuminsa sai raƙumin ya wafce ya ruga da gudu sai ya yana cewa jama'a a taimaka mun da Allah dabba ta za ta bata a taimaka sai aka kama an karawa ana sumanar rufa ya ka daga ana kutara kutara sai yana ta kara gudu yana ta shiga jeji sai ya fahimci cewa in har aka tafi a haka to zai rasa raguminsa sai ce to jama'a da Allah a dakata a tsaya na gode kowa ya hakura a kana nufin kai ba za a ce na gode wallahi duk bari sai ya bi shi shi kadai ya bi shi kadai yana tafiya yana kiransa yana masa irin kiran da ya saba yi masa har tun rakumin yana gudu yana gudu yana gudu har ya kai ga ya tsaya ya daina gudu din tun yana yana rage gudu yana rage gudu har ya kai ga tsayawa yana ci gaba da kiransa har ya kai ga ya ki daina tafiya ya yo kwana ya juyo sai da ya ga ya motso shi yana hango shi sai ya dauki ya tsunka ya dauki kamar wata ciyawa haka yana nuna masa yana nuna masa yana nuna masa sai da ya zo daidai kusa da shi ya daga haka ya sunkuyar da shi sai ga rakumin ya kwanta a ƙasa kamar yadda yake durkusawa sannan ya kawo su kayan eh, mene linzami ko ko abubuwan da ake sawa rakumi aka lassa ya sa a kai sannan ya hau ya miƙe to sai manzo Allah ya ce to misali na kenan da ku da wannan mutumin da na bari ya tafi da waccan maganar tasa ta farko da kun kashe shi to wuta zai tafi amma yanzu da nace a bar mun kayana to ka ga shi yanzu ka ga shi an ƙara yawa kuma Allah ya shirye shi ta dalilin wani abu saboda babbar matsalar sa din ita ce wannan kyautar wannan kuma dama wannan wannan ha- a hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabibun nafs ne tabib ne na na zuciya wannan irin wannan abun ya taba faruwa a- a- a gare mu ni kaina wannan abun ya taba faruwa a gare ni مولانا الشيخ الشريف ابراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه وارضاه mun ta ma ya taba gaya mun wannan abun akan wata matsala da ta da ta da ta turke ta- na kasa gane yadda zan warware ta kai tsaye ya ce mun matsalar wannan mutumin matsala kaza ce in ba ita ba babu abin da zai magance wannan matsalar kuma na hau kan wannan abin da ya fara din kuma abin ya warware kuma shikenan kuma har yau kuma ba wannan abun saboda haka tabibun nafs dama yana hangowa zuciya ne sai ya ga cewa wannan matsalar matsalar ta kaza ne shikenan shine ai shekul sai ke cewa utlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin waliyan saliha to to wannan shi ake samu a samu ba sai ka same shi ya san yanda ake ya san maganin zuci to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan ya san maganin komai wannan matsalar sa kaza ne wannan matsalar sa kaza ne wannan matsalar sa shekara nawa aka yi da Safwan ibn Umayya a Makka har aka yo kaura aka dawo bai musulunta ba raƙumi dari da aka bashi na Hunain sai gashi ya musulunta saboda mu aslimu jami'an fa inna muhammadan yudi ata amal la yaktal faqa haka yace yanzu shi yake kira ma to don haka a nan su ma waɗannan fainu min ha radu in aka ba su daga wannan abun sai su ji sun yadda wa in lam yu'tau minha amma idan ba ba su ba idahum yasqatun sai kuma su ji sun yi fushi to wannan duk rashin yarda da kaddara ne wannan rashin yarda da kasan Allah ne warda bima qasama Allah laka takun aghnan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace ka yadda da irin kasan da Allah ya baka zaka zama mafi wadata a cikin mutane da Allah ubangiji ya tashi halitta kamar yadda ya babba- ya bambanta sufofinmu haka ya bambanta arzikinmu haka ya bambanta ajalinmu haka ya bambanta imaninmu haka ya bambanta komai namu ba yanzu ana cewa wannan zanen na dan yatsa ba duk duniya kai kadai kake da shi babu wanda yake da irin kalar wannan Aha. haka aka yi wannan abun ko to yanzu misali wayoyi an yi wayoyin da idan ka kalla ka dauka da fuskar ka za su yi amfani kuma ko da ka sa gilas dan ka zai zo ya dauka ya haka ba za su gani kuma za ka ji ana cewa wane yana kama da babansa amma in ya daga ya kalla sai ya ki budewa da suka yi wanda da yake budewa in mai kama da kai ya dauka sai aka gano ashe ba a cika ainihin sharuɗan da ake so a cika bane a yin wannan kiran da aka cika sharuɗan sai zama ashe dole sai kai din kamar yadda wannan dole sai kai saboda kai kadai ke da wannan kuma wannan a da sat din wannan wannan wannan digon na cikin a kwayar idanka kai kadai kake da irinsa duk duniya ba wanda yake da irinsa so ashe kaga idan mun gane wannan Allah ubangiji da ya rarraba wannan abun kamar yadda ya haka to idan ka yadda da rabon da Allah ya ya baka to za ka zama mafi wadata a cikin mutane ba za ka samu fiye da abun da Allah ya yi nufi za ka samu ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi abinda duk Allah ya bude na rahama ya ba wa wadansu mutane ba wanda ya isa ya tare abinda kuma ya tare ba wanda ya isa ya sake saboda haka in ka gane cewa Allah ne mai bada arziki abin da ya baka shine rabanka to shikenan to su rashin imanin nan nasu da Allah da wannan munafircin nan da rashin lafiyar da ke cikin zuciyarsu shine dalilin da yasa sai suke ganin wannan abun ba daidai ba ne musamman ma idan manzon Allah ne yake yi ya kamata a ce kowa ya yadda wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ba zai yiwu ya zaman to ga mumini namiji da mumina mace ba idan Allah ya zarta da al'amari a ce har gashi suna da wani zaɓi kawai yadda da abin da Allah ya yi to da haka ya kamata a ce an yi shi yasa Allah ya gaya mana a wannan ayar ya ce rashin imanin nan nasu shine dalilin da yasa suke yin haka suke aibata ka idan ka sun zo rabo an yi rabo ba a basu ba amma in an basu rabon za su ji sun gamsu amma idan ba a basu ba sai su ji suna fushi sai Allah subhanahu wataala ya ce mana wala walau annahum
نعم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نعم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون abinda Allah yake faɗa a nan yace walau annahum da a ce su radu ma atahumullahu wa rasuluhu sun yadda da abinda Allah da manzon Allah ya ba su wa qalu sai suka ce ma da aka ba su suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayutina Allahu min fadlihi Allah zai ba mu wani abu na daga baiwarsa wa rasuluhu manzon Allah ma zai ba mu wani abu na daga baiwar inna ila Allahi raghibun mu zuwa ga Allah ne muke kwadayi ba wajen kowa ba saboda haka kwadayin mu na Allah ne abinda Allah ya ba mu kuma mun yadda da wannan jawabin wannan laudin an shafe shi wato kamar takdirin sai kace lakana khairan lahu da ya fi alkhairi gare su da a ce sun yarda da kasan da Allah ya yi ya ba su to da ya fi alkhairi a gare su amma yin wannan abin da suke ta nuna cewa bu su yarda din ba bu su yarda din ba ba shine zai canza salon yanda Allah yake yin rabansa ba idan idan abu naka ne ba yanda za me ba abin da me ne Hausa suke cewa wai rabon kwado baya hawa sama tunda shi a ruwa yake to sai ya zo ya same shi a ruwan to haka abin yake idan rabonka ne bayan da za a iya wuce maka to shine sai Allah subhanahu wataala ce da a ce sun yadda da kasan da Allah ya yi sun yadda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da abin da manzon Allah ya ba su wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayutina Allahu min fadlihi Allah zai bamu da sannan Allah zai bamu wani abu na daga baiwarsa wa rasuluhu manzon Allah ma zai bamu inna ila Allahi raghibuna mu masu kadai ne zuwa ga Allah wannan suna daga cikin ayoyin nan masu nuna matsayi da martabar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan abin da ya shafi a yanda Allah ubangiji yake nuna matsayin annabi a wajen hada sunansa da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zamiri ne wanda ya kamata ya zama guda biyu amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hade shi ya zama zamiri daya kamar wannan annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu kaga ba annallaha wa rasuluhu bari bari'ani ba ba bari'ani yace ba kamar wannan hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu ba min fadlihi ma ba akan wannan ga akwai wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu in kanu mu'minin ba an yurduhu ma ba yawa duk wannan akai ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ba idza da'ayakum ba lima yuhyikum duk waɗannan suna nan a ciki to amma duk abin da yake magana akai shine da yanda Allah ya sa a biyayyarsa biyayyar manzon Allah ko kuma a biyayyarsa a cikin biyayya ga manzon Allah kaza ta'atul hadi ka ta'ati rabbih wa tazkaruhu tazkaruhu wa huwa muslihu hakanan biyayya ga manzon Allah biyayya ne ga ubangijinsa kuma ambatan manzon Allah ambatan Allah ne shi yasa in an ce ashhadu an la ilaha illallah kuma sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to saboda haka dole sai an hada wannan abu ko a kiran sallah in an ce ashhadu an la ilaha illallah ba zai cika ba sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah da a ce mutum zai yi kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah hayya ala sala hayya ala sala hayya da an gama sai a ce ashe wani bai yi kiran sallah ba saboda bai yi yanda ake yi ba haka idan ka zo shahada ta yi ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka tsaya a nan baka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah baka cika mai imani ba ai sai an faɗe shi ne ake imanin waɗanda suka zo suka musulunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan suka cewa ko Abu Sufyan sanda aka zo aka yi magana da shi aka ce masa har yanzu lokaci bai yi ba naka musulunta yace eh maganar kadaitakar Allah kan yace bana shakku akan ta wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah ko khalaqahunna al-aziz al-alim aha wala in sa'alta man khalaqahum subhanahu la yaquluna Allah zai Allah ne ya halice su ashe sun yadda da Allah amma abin da ba su yadda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa da ya faɗa ya ce masa yanzu har yanzu baka gane ashhadu baka amma ana laka an tashhada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah yace maganar Allah ilaha illallah wannan kam yace bana shakku akan ta da yace wa an tashhada anni rasulullah yace amma hadha fa fi nafsi minha shay'un yace amma ita kan wannan har yanzu a zuciya akwai wani fashi fashin sauran wani abu wanda har aka ce sayyidina Umar ya tashi ya ja takobin sa ce amma wallahi la uzila hadha ar-ra's la zala hadha ash-shak da ce za a cire wannan kan da wannan kokonton ya kare ai aha a karshe a lokacin da zo zai musulunta a karshe dai aka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai Allah ya sanya biyayya a gare shi a cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ambatansa a cikin ambatan manzon Allah har ma wani yace idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ya fi isuwa domin a cikin sa ka shaida ma Allah shine ubangiji amma idan ka ce ashhadu Allah ilaha illallah kadai to baka ce baka shaida wa manzon Allah manzanci ba amma in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ka shaida wa Allah da ubangiji shine ubangiji saboda ka ce muhammadar rasulu Allah to ai kaga manzon Allah ne Allah din ka san kenan ubangiji ne amma kace ashhadu Allah ilaha illallah ka tsaya iya nan to ka gutsure kalmar shahada man yuti rasula faqad ata Allah kaga tun Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul yace wa ati'u Allah war rasula wa ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna lillahi wal kafirin haka yace a wani waje sannan yazo yace to ai kuma man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda yabi manzo Allah ya bi Allah saboda haka kaga a nan can wajen yana cewa ati'u Allah wa ati'ur rasula ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah ya zo ce ati'ullaha war rasul ku bi Allah da manzansa ya ce ati'u din ma karshe ce man yuti'ir rasula fakat aba Allah wanda ya bi manzo to ya bi Allah to kaga wannan abin shine yace to Allah subhanahu wataala anan yake gaya mana yace walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da ce sun yadda da abin da Allah ya ba su da abinda manzan Allah ya basu wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sayu'tina Allahu hakika Allah zai bamu min fadlihi wani abu na daga baiwarsa wa rasuluhu hakika manzan Allah zai bamu wani abu na daga baiwarsa wasu suka ce min fadlihi din nan damirin yana komawa zuwa ga Allah ne a gurare a koda an faɗi na manzan Allah sai yuti na lahu min fadlihi Allah zai bamu daga baiwarsa wa rasuluhu manzan Allah ma zai bamu daga baiwar Allah wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya ishe mu sayutina Allah Allah zai ba mu min fadlihi wani abu na daga bai wanda ya ba wa manzon Allah wa rasuluhu shi ma manzon Allah zai ba mu wani abu na daga bai wanda Allah ubangiji ya bashi saboda baiwar manzon Allah wacce Allah ya bashi babba ce wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima katuwa ce mai girma ce za ta ishi kowa sayutina Allah min fadlihi hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi radibun mu dai muna kwadayi ne zuwa ga Allah to da an yi kwadayi zuwa ga Allah to da ba za a ga haushin kowa ba dan haka idan ka yarda da cewa Allah ne mai rabo ya bayar ya baka duk abun da kaga ka samu haka Allah ya rubuta zaka samu ba zai wuce ka ba abun da kaga ka samu iya shi din ne Allah ya baka to zaka ji baka jin haushin kowa ba zaka ji baka jin haushin kowa amma idan idan baka gane Allah ba to shine sai ka ji kana ta jin haushin kowa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insanu haka shi Islam yake faɗa yana cewa da a ce mutum ya san waye ubangiji hakikanin sani to da zai haɗu da sharruka ma baki ɗaya yana dariya ah to wane ne baki ɗaya al-fa'il bukhar huwa Allah fil haqiqa huwa Allah ne Allah ubangiji shine yake yin komai saboda haka abin da ya sama maka yayi maka ya kamata ka yadda da wannan ar-rida bil qadr al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi da zaka yi imani da kaddara kace ta alkhairin kadai imanin ka ragagge ne sai da ta sharrin abinda nake gaya mana kenan nake cewa wannan zamanin da ya zo baki dai mun aje kaddarar ma an daina imani da ita amma muna fadar muna imani da ita a zahirin mu abu ne zai same ka ce ai jifa aka yi mu ai wane ya mun makaru ai baki ne ai aljanu ne ai iskanu yanzu duk wata cuta an tattara ta an kewaye ta a- a- an tattara ta an ajiye an ce sai iskanu ne suke suke kawo ta to ina ima ina kaddarar Allah ta sharri a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ba haka halin mu yake ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sai Allah ya bayyana mai gaskiya ya bayyana mai ƙarya domin haka salansa yake to kawai sai a ce a ai aljani kaza ne kaza ba mene ah, haihuwa bata samu ba bata samu aure ba aljani ne Aha, ta samu aure ta samu matsala da mijinta aljani ne ba ta samu haihuwa ba aljani ne in tana ciwon kai aljani ne idonta yana ciwo aljani ne haƙorinta yana ciwo aljani ne kafarta tana makalewa ta yi aiki ta gaji kafarta ta makale wannan ma aljani so ba ce babu aljani ba akwai shi amma dai wato yadda aka bada fawarsa akan wannan abu to ya nuna yana nuni akan imani da kaddarar mu musamman ta bangare ɗayan ta sharri to ya takaita duk abin da ake aljani shi Allah subhanahu wa ta'ala din fa da yake yana yin imani yana yana yin kaddara ta alkhairi da sharri to wannan duk rashin yadda da kadara ne yasa suke wannan maganar har suna yin katsalandan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yadda da shikenan suka ce inna ilallahi raghibun Allah mu wajen sa muke kwadayi na'am inna masadaqatu
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أولا آية الله مدعو في سركينا سوى إنما الصدقات كسني سوى إذا صدقة إذا ملو رزام جاكاو إنما wacce ake kawo ta lil hasr wato abun dan ya nuna maka ya takaice kenan anan inna masadaqatu ita sadaka amma sadaqat an ce duk inda Allah ubangiji ya kawo sadaka a alqur'ani ya batta itlaqan ya batta mutlaqan yayin itlaqin ta ba tare da kaidi da wani abu ba to zakka yake nufi saboda haka zakka ake nufi anan inna masadaqatu ita zakkar to a nan wajen kaga kana iya cewa ashe a can da suka ce wa minhum man yalmizuka fis sadaqat wai zakka ce ashe suka ga ana bayarwa da za a ɗauka a basu sai su yadda amma idan ba a basu ba sai su ji ba sa so suna yin fushi alhali kuma ba sa cikin waɗanda ake baiwa zakka inna masadaqatu ita zakka lil fuqara'i ana yin ta ne ga waɗannan mutane guda takwas Allah ubangiji ya tsara ku a haka lil fuqara'i talakawa wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da masu yin aiki a wajen karkota da tattara ta wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake kokarin jawo zukatansu dan su nutsu da imani wa fil riqabi da kuma wajen iyanto wuyaye waɗanda suke can garin kafirai ana so a fanso su wal gharimina da waɗanda bashi ya ci musu ya- ya- ya ya zo musu har iya wuya wal gharimina ko wa fi sabilillahi da kuma a wajen tafarkin Allah wato a wajen yaki wabni sabili da kuma bako dan tafarki wanda guzurin sai kare waɗannan guda takwas din su ake bawa faridatan min Allah wannan wajibi ne abu ne farilla ne daga Allah madaukakin sarki wallahu kuma shi Allah da kaga da kaga yayi haka alimun masani ne da maslahar kowa hakimun kuma gwani ne na ajiye abu inda ya dace don haka duk abin da kaga Allah ubangiji ya yi to wannan shine ainihin abin da ya dace da wannan din shine abin da yake magana akai saboda haka maganar da ake sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a, a, a, idan abu ya same ka karka ce a law anni fa'altu kaza la fa- la kana kaza kace a da nayi kaza da kaza ya faru yace walakin qul ma sha Allah qaddara Allah wa ma sha'a fa'al Allah ne ya kaddarta haka kuma abin da ya so ya aikata fa inna law taftahu amal shaytan manzo Allah ce kaga wannan laudin da zaka ce da a ce an yi kaza to ita take bude kofar da shaytan zai shigo yayi aiki daga nan shi ganin sai kuma kaga abu ya fara canzawa sai ma ka daina tunanin cewa Allah ubangiji ne mai yin komai to anan wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda ake ce ummahatul ayat ayoyi waɗanda suke da suka tattaro abubuwa da yawa a kai maganar maganar zakka da rabe-rabenta za ka ga malaman tafsir kusan mafi yawan manyan malaman tafsir sun tsawaita kwarai da gaske akan fasarar wannan aya al-imamul qurtubi shi kadai ya kawo mata matsala guda 30 akan wannan ayar matsala 30 alkazi abubakar ibn al-arabi ya kawo matsala 28 kaga shi ma ya doshi 30 din akan wannan abun sannan zaka ga su al-hafiz ibn kasir duk sun tsawaita akan wannan maganar wanda in an tattara su baki daya to maganganun sun kakkasu ne akan waɗannan maganar da zamu dan yi yanzu akai sun fara magana akan innamas sadaqat ita sadaka abinda ake nufi da wannan sadaka din nan zakka ake nufi Allah madaukakin sarki shi ya wajabta a yi ta yake sa yake kwatanta ta yana hada ta da sallah aqimu sala wa atu zakka ku tsayi da sallah ku ba da zakka ku tsayi da sallah ku ba da zakka sai na abubakar radiyallahu anhu ya yaki waɗanda suka hana zakka saboda yana ganin cewa wanda ya hana zakka a halin musu da gardama ya ki ya bayar ko kuma ya yi taurin kai ya ki ya bayar to wata rana zai iya daina sallah ma akan wannan abun saboda zai daina sallah dan haka yace ya kamata a yake su akan haka da za su hana ni akalar da suka saba bayarwa a zamanin manzon Allah da niyyar sun yi musun bayarwa zan yake su akan haka haka sai da abubakar ya faɗa kuma aka bi shi dole aka je aka yi wannan yakin to anan Allah madaukakin sarki shi ya ajiye zakka dama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh bin Jabal lokacin da zai je wajen maganar zakka da ya tashi gaya masa yace to ka karbi zakkar su ka gaya musu cewa in sun yarda da kaza kai musu kaza in ya zo kan zakka ce idan sun yarda da zakka za su fitar ka ce musu dukiya ce za a karba daga mawadatan su amma za a mayar wa talakawan su saboda haka duk a iya su za ta kare ba wani waje za a tafi da ita ba saboda haka nan za a ba su to da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba a ban kasa face sai ga Allah arzikinta yake Allah shine ke da ikon ciyar da ita ko tunda shine yake ciyar da ita mene abin da ake cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba kullum ina gaya mana nake cewa ku daina tada hankali idan kun ga baki sun zo wajen ku domin ko da ba su zo ba in dai maganar abinci ne in ba su zo wajen ku ma za su ci abinci ai rannan to in ko suka zo wajen ku abincin su ne Allah ya shigo da shi ta hannunku so ba abin da za ku tada hankali bane a ciki arzikin su za su ci adhaifu ya ci bi rizqi wa yadhhabu bi dhunubil qaum haka ne arzikin su ko bai zo wajenka ba zai ci abinci to ashe ko in haka ne to in ya ci abinci a wajenka to nasa ne dama ya zo ci kaga ba abin tada hankali bane ana to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi saboda haka sadaka sai Allah subhanahu wataala ya ce to idan an karba daga masu wadata din kaga wannan ayar idan ka kalla zaka ga tana da wata alaka da ayat san ta Allah subhanahu wataala da take cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim kaga wannan dishi ne aka zo wajen maganar infaki bayarwa din nan yace an fi ko tau an aukar Allah yi ta yace ba zai karba a wajen wadansu ba so ba imani Allah ubangiji yake magana akai wadanda suka yadda da cewa Allah ubangiji shine ne shar'anta abu in ya shar'anta dole za a bi to su ake magana da su ana sai Allah subhanahu wataala ce wadanda za a ba na farko akwai alfukara fakirai anan ma to daga cikin matsalolin da suka tafi da suka suka kwashi wasu kaso da yawa cikin wannan ayar har da magana kan wane ne fakiri wane ne miskini wane ne wanda ya fi wasu suka ce fakiri ya fi bukatuwa akan miskini wasu suka ce akasi miskini ya fi bukatuwa akan fakiri wasu suka ce a duk ɗaya ne da miskinin da fakirin waɗanda suka ce fakiri ya fi bukatuwa akan miskini suka ce miskini a fakiri waɗanda suka ce fakiri yana da abincin da zai ci yau amma ba shi da na gobe shi kuma miskini ba shi da abincin da zai ci yau din ma bare na gobe so shine miskini to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wata magana wacce duk in mun gama baki daya zan jawo maganar yanzu in mun gama baki daya za ta zama ita ce a mafita akai a hadisi da yake cewa laysa al-miskin at-tawaf allazi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani yace ba miskini bane wannan mai yawo din nan yana bara wanda za a bashi loma daya ko biyu ya koma ko a bashi dibino daya ko biyu ya koma yace amma miskini mutumin da bashi da wadata amma ba zai iya tambaya ba kuma mutane ba za su gano cewa yana bukata ba bare su bashi wannan shine miskini to kaga anan wajen shi wannan abin da ya faɗa kenan wasu ka ce miski fakiri ya fi bukata saboda Allah subhanahu wataala ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa fakirai waɗanda aka tare su a tafarkin Allah ba su samu daman tafiya ba la yastati'una darban fil ardi ba su samu daman tafiya a ban kasa ba yahsabuhum al-jahil wanda bai san halin su ba wannan al-jahil din ba na jahili wannan marar wannan bane yahsabuhum al-jahil bi ahwalihim aw bi halihim wanda bai san halin su ba zai zaci cewa su agniya ne mawadata ne min ta'affufi saboda kane kai ta'rifuhum bi simahum kana gane su ne da halin su da kamar su dan ba sa tambayar kowa a halin naci ba sa roƙon kowa to wannan suka ce kaga talaka anan al-faqir ya fi bukata suka ce kuma a can Allah subhanahu wataala ya nuna miskini ga wasu miskinai waɗanda suna da aikin yi shi ko talaka ba shi da aikin yi inda Allah subhanahu wataala yake cewa a masafina tufa kanat li masakina sai sai mai ya'maluna fil bahri kaga suna da aikin yi suna da aikin kwadago duk da wasu malamai suka ce a kuka sani ko hayata suka ita din ma ita ita wannan a jirgin ruwan da suke hayar da ita watakila ai daukowa suka yi a su haya su samu abin da za su samu su mairo mai kayansa kayansa su saboda haka anan dai an yi magana wasu sun ce fakiri shine ya fi bukata fiye da miskini wasu sun ce miskini shi ya fi bukata fiye da fakiri wasu sun ce da fakirin da miskinin duk ɗaya ne amma akwai wasu malamai da suka wasu suka ce to ai duk ma ba wannan ne ma'anar maganar wane ne yafi bukata ba ko wane ne yafi bukata ba misali akwai maganar da ake cewa fakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga fakru Allahumma inni a'udhuka min al-faqri wal bukhli wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal ya fadi wannan amma akwai wani hadisi wanda Tirmidhi yake riwaya da isnadinsa zuwa ga Anas bin Malik Ibn Majah kuma yana ruwayan irin wannan hadisi shi kuma da isnadinsa zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri amma duk irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan Allah ka raya ni miskini ka kuma raya ni ka tashe ni kuma ko ka kashe ni miskini duk da malaman hadisi sun ce abin da yake nufi a nan hadisin ma kansa shi wannan din akwai magana akan rauni a cikin hanyar sadan ibn al-jawzi ma ya kawo shi a mawdu'at dinsa al-hafiz ibn hajar a cikin a cikin at-talqis nasa yayi magana mai fadi akan wannan magana na rashin ingancin hadisin in ma ya inganta din a hakan abinda ake nufi miskinan din da yake nufi ba yana nufin wanda ba shi da komai ba yana nufin mai kaskantar da kai zuwa gare ka Allah wato karaya ni ina mai kaskantar da kai zuwa gare ka ba wanda ba shi da shi bane amma Allah ma ya bar gado har an raba duk da amma tun da babu wadatuwar da yawa wanda zai tara ya jingar abu kaga ai ya rasu har akwai ma wani silkensa da yake jingire a wajen wani bayahude ya karbe shi kuma abinci ya karbo ya amfani da shi a gidansa amma wannan kuma shine mafi bici a cikin halittar Allah an bude masa taskoki na duniya baki da ya ce a'a in rayu ina da shi yau gobe ba da shi to ya fi wata rana ina da shi na gode in ba da shi ne haƙuri idan ba da shi ne haƙuri don in samu ladan masu haƙuri in ina da shi na gode don in samu ladan masu godiya kajifa haka sai sinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a rayuwarsa to saboda haka a nan ana iya cewa ba wannan ne ainihin ma'anar da ake nufi ba alal aqal abin da ake so a faɗa shine miskini da fakiri su ne mabukata sawa'an fakirin ne yafi miskinin to a dai bashi a miskinin ne yafi fakirin to a dai bashi shikenan ko to kaga wannan maganar mun gama da alfaqir fuqara wal masakin wal amilina alaiha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Yazid bin al-Haris as-Sudai aw Zaid bin al-Haris as-Sudai yana cewa da nazo nayi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Tabrani ya kawo shi yana cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina nan zaune tare da shi sai wani mutum ya zo wajen sa yace na zo ne ka bani daga cikin irin wannan sadakar da ake bayarwa ni ma ka bani manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yace to idan kana so na baka amma ka sani ita zakka Allah Ubangiji bai yadda da rabon wani annabi ko mursali ba sai da ya raba ta da kansa ya kasa mutum takwas duba ka ga in kana cikin takwas din nan bismillah sai in baka amma in baka ciki to ya kamata ka hakura saboda haka kaga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan akwai waɗansu mutane wanda hadisin Abu Huraira ne waɗanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka roke shi ya bashi wani abu ya basu wani abu na daga zakka manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yace inna inna zakata la tahillu zakka ba ta zama halaliya ga wanda ya zama zi mirratin sawi yana da karfi kuma lafiyayye yana da shi to ba zai iya yin wannan ba to amma kuma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya game mana yace to zakka tana halatta ga mawadaci a waje biyar mawadaci ne ba talaka bane ba miskini bane mawadaci ne amma a waje biyar daga cikin su sai ce to akwai al'amil wanda aikinsa kenan aikin rabon zakar ko tara ta kaga Allah ma ya ce akwai ta to wannan ba ruwanka da yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi aiki yake na tara zakka ta waje ba gare shi za a biya shi kuɗin sa a ciki wasu malamai sun ce za a bashi tumuni na wannan abin da ya bisa takwas wasu suka ce a'a a duba a ga abin da ya dace al'amarin yana hannun shugaba abin da ya ga ya dace ya biya shi a matsayin kuɗin aikin sa to sai ya bashi sai alghazi mai yaƙi a cikin tafarkin Allah shi ma ko yana da wadata ko bashi da wadata shi ma za a bashi shi ma za a bashi akan wannan shi ma yana daga cikin wanda za a bashi sai algharim wanda bashi ya ciyo iya wuya ko yana da wadata in bashi da abin da zai biya bashi to ana iya biya bashi ya biya bashi ba wai talaka bane ka gane wannan abun yana da gida yana da motoci yana da waye da sauransu amma bashi ya zo masa a iya wuya a dauki zakka a bashi ya fidda bashi khalas wannan malamai sun ce za a iya yin haka kaga mun samu uku ko sai kuma an kai ta kasuwa zakkar kana da kudi ka je ka so ka ciya halatta a gare ka wannan ba wani abu sai kuma kana da aboki ko makwauci wanda shi din talaka ne sai aka kawo masa zakka sai ya dauko ya baka hadiya ko ya baka kyauta zaka ci wannan ma ba matsala to waɗannan biyar din shine mawadaci ma zai iya ci a cikin su amma in ba haka ba to babu yadda za a biya za a yi wannan akai to wasu malamai suka ce to amma idan ya zama mawadaci ne fa a bashi da wadata amma kuma na jini ne za a iya daukan zakka a ba wa wani daga cikin wanda ake da dangantaka da shi ta jini wasu malamai suka ce eh in ya cika sharuɗa na wannan bukatuwar za a dauka a bashi amma in bai cika sharuɗan ba ba za a dauka a bashi ba sai aka ce to mutum namiji zai iya dauka ya ba matarsa aka ce a'a ba zai iya dauka ba amma macen za ta iya dauka ta ba mijin sai aka ce eh anan zai yi saboda kiyasi daga Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu anhu matan da ita ma sahabiya ce ta zo ta kawo ta fitar zakarta yace to ki bani wannan zakar mana ta ce a'a bai kamata in baka zakka ba tunda kai mijina ne yace a'a idan kika bani ma za ki samu lada biyu ta ce a'a ba za a bashi ba sai aka ce to aje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da baba zaka iya haduwa da su sun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da ma'an da ziyad ba haka akai ba baban ya dauki sadaka ya kai masallacin annabi ya ajiye da ya ajiye a gaban wani mutumi mutumin ya tashi ya tafi shi kuma dan ya zo ya dauki jakar kudin sai ya tafi da ita gida yana zuwa ya ce kai ina ka samu ne ce a masallaci na tsinta ya ce to sadaka na bayar amma ba kai nake nufi na ba ba ya ce a to baba kuma tunda ka bayar ai ta zama tawa ya ce a'a ba taka bace ni ba kai nake nufi ba ya ce to sai mu je wajen manzo Allah suka tafi wajen manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa to a ya aka haka yace sadaka ce na kai masallaci na ajiye a gaban wani mutumi a ce baya bukata sai ta da ya ajiye a gaban wani mutumi kawai sai na ganta a wajen dana dan yace eh da ya ajiye gaban mutumin baya bukata ya tashi ni kuma naga ina bukata na dauka manzo Allah yace abinda ka bayar kai tsoho Allah ya baka ladan kai kuma abinda ka dauka da ka ci halaliya kowa ya je ya tafi yar an ina zuwa akan niyya ma a cikin wannan ina jin ko a- a- a- al-Hafiz An-Nawawi ya kawo shi a Riyadus Salihin ma so kaga in ka kalli wannan niyyar da ita ake nufi saboda haka aka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabon annabi mutane ne waɗanda komai suna so su ga sun yi shi akan yadda manzo Allah yake so kyauta aka yi wa wata mace aka yi wa wani dan wata mata annu'man bin bashir babansa bashir din yayi masa kyauta bai ba wa sauran ƴaƴan ba mahaifiyar dan mahaifiyar annu'man tace bazan yadda da wannan kyautar ba sai mun je wajen manzon Allah mun ji ya abin yake ka ji fata ba annabi suka tawo suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kyauta ce na yi ma ɗana shi ne mamarsa ta ce ita bai ta yadda da wannan kyautar ba sai an zo wajen ka kayi bayani tana ganin kamar abun bai daidai ba ya ce me yasa ka bashi ya ce ai kawai aini ina ganin kawai na fi jin daɗin sa dai a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kana so ya zama duk ƴaƴan naka kowa ya daina biyayya a gare ka sai shi kadai ne zai yi biyayya a gare ka ta ce ya ce a'a ina so duk su zama biyayya a gare ni ce to me yasa da ka tashi yin kyautar duk baka hade da su ba ya yi shiru ya ce to ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku saboda haka haka ake so a yi wannan adalci to sahabban annabi haka suke yi dan haka sai na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da shi da wannan matarsa mai suna Zainab suka taso suka zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah ka ji abin da muka yi da ni da matata ni na ce za ta bani kyauta ita kuma ta ce a'a ba za ta bani zakka ba kai zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ki bashi idan kika bashi kina da lada biyu ladan zakka da ladan sadar da zumunci saboda kin bashi kuma a, akwai zumunci a tsakanin kutun da mijinki ne kaji ba in ai Abdullah bin Mas'ud yana daga cikin malaman sahabbai ai dama ita ma ai ta dai wannan ne ai amma ai ba karamin mutum bane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata a haka to anan kaga sai aka ce to za a iya yin haka wasu malamai suka ce a'a a dai duba in ba a samu waɗannan din a waje ba sai wannan shine available sai a bashi sannan kuma sai wasu suka ce a'a idan dangi din ne wanda ba kai ke dauke da nauyinsa ba to zaka iya bashi saboda haka zaka iya ba kaninka wanda ya zama fakiri ko wanka wanda ya zama fakiri domin ba kai ke dauke da nauyinsa ba amma kamar da ko baba ko mama ko ya ko ya ko kuma mata wannan aka ce ba za a ba su ba yayin da wasu malamai suka ce waɗannan din ma za a ba su kaga akwai a, matsala ce khilafiya kenan a tsakanin malamai sannan sai aka ce za a iya tattarawa a bawa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ne baki ɗaya ko ko dole yana bukatuwa zuwa ga a kakkasa sai an bawa kowane daga cikin wannan ɗin an gane wannan saboda haka za a iya ɗauka a ba wani to nan ma kamar ma- imam malik shi ya ce a eh in an samu mutum da za a ɗauka a bashi har ma yana cewa kama bashi abin da ba zai kai lissafi yanda shi ma wata shekarar ba sai sai ya fitar wai malam ya ce wai kashewa ake kafin shekara ta zagayo Amma- to amma dai shi abin da ke akwai wannan kenan to wasu kuma suka ce a'a dole za a samu abin da za a bashi abin da zai zama iyakar bukatarsa kamar hanafiya abin da suka ce kenan saboda kar ka bashi abin da zai zama ya sa ya kama almubazziranci ya kuma bude ciki ya ce kuma sai ya yi sharholiya da wannan abin da za a bashi a ciki wasu suka ce a'a ai ba ruwanka in ka dauka ka bashi almuhim in dai ya samu wannan din ai ba makawa akan wannan in dai ya- in dai an samu mutumin da ya cika wannan sharadin aka dauka aka bashi ba ruwanka da me zai je yi in ya je ya san aikin kuma akan sa ne ba akan ka ba kai ba za a taima- tambaye ka akan wannan ba wala tasbiqu kullu nafsin illa alaiha saboda haka shikenan abunda wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa saboda haka shikenan saboda haka aka ce za a iya bayarwa ga wanda yake fakiri idan an samu ya cika wannan sharuɗan musamman in ya zama koda ya zama na jini ne amma ba kai ke ɗauke da nauyinsa ba in kana ɗauke da nauyinsa to ka wadatar da shi ya fita daga wannan hali na talauci ɗin ya fi akan a ce ka ba shi zakkar ka ɗauki zakkar a ba wa wani kuma daban akan wannan har ma suka ce ba za ka ba ɗanka ba ba za ka ba jikanka ba na wajen ɗan ɗanka ba za ka ba jikanka na wajen ɗan ƴarka ba dole za ka wadata shi da wannan halin da kake da shi tun da kana da shi to wannan su ne a alfukara wal masakin wal amilina alaiha masu aiki gare ta waɗanda za su je su karɓo zakkar su je su tattaro ta su haɗa ta a kai za a ba su ko ba za a ba su ba su waɗannan alkurani ya ce za a ba su to amma komin wadatarsu inda aka samu ikhtilafi shine sai aka ce al'amil alaiha din amili akanta idan ya zama daga cikin alu baitin nabi ne fa sallallahu alaihi wasallam shi ma za a biyan sa akan haka wasu malamai suka ce eh koda yana cikin su za a biyan su domin yanzu aiki yayi aka sallame shi daga cikin wannan abun ba daga cikin wancan abun ba wasu suka ce a a sai dai a nemi wani kudin a biya shi ba a cikin kudin zakka da aka karbo ba saboda inna ma hiya awsaqun nas nan wajen sai aka zo kan wannan sai aka ce to kuma waɗansu daga cikin iyalin manzan Allah hashimawa amma talakawa za a iya ba su zakka aka ce a ba za a ba su zakka ba to za a iya daukan sadaka haka nan normal sadaka wacce ba ta zakka ba a ba su to nan malamai wasu suka ce eh za a iya ba su wasu malamai suka ce a'a ba za a ba su ba sai wasu suka ce to zakkar waɗanda su kuma masu wadata cikin alubaitin nabi sun iya ɗaukar zakkar su su su ba wa waɗansu mabukata a cikin alubaitin nabi to a nan wajen sai waɗansu suka ce eh za a iya ba su domin sayyidina ali da sayyidina abbas ibn abdul muttalib da sayyida fatima da waɗansu daga cikin masu wadata a cikin alubaitin nubuwa suna yin fidda zakka daga cikin zakkar dukiyarsu su ba wasu cikin iyalin gidan annabta su don haka za a iya yi amma kuma in ba su ba waɗansu kuma ba za su wasu su ba su ba su yi wannan yayin da wasu kuma suka ce a'a hakan din ma ba za a yi ba sai dai su ba su da sunan sadaka ko kuma su ba su da sunan kyauta wallahu ta'ala alam wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da masu waɗanda ake so a jawo zuciyarsu zuwa ga musulunci almu'allafati qulubuhum dinnan mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan yayi kyauta a Hunayn Safwan ibn Umayya Aqra ibn Habis al-Abbas ibn Mirdas Uyayna Uyayna ibn Hisn al-Fazari al-Qama da Safwan ibn Umayya Abu Sufyan ibn al-Harith da Abu Sufyan ibn Harb na'am Abu Sufyan ibn Harb da ɗansa Muawiya ibn Abi Sufyan duk ya babba su rakumi 100 100 haka a wannan wajen Al-Abbas bin Mirdas shine aka bashi abinda bai kai nasu yawa ba har yayi wata waka wanda ya nuna cewa bai ji daɗin yadda aka yi aka ba su Aqra ibn Habis da Uyaynatu ba domin ya san Uyaynatu bin Hisin da Aqra ibn Habis to da Habis da hisin musu fi mirdas babansa ba sannan da uyaina da akra kuma shi musu fi shi ba shi abbas manzo Allah ya ce ku je ku yanke min harshen sa amma abin da yake nufi da yanke masa harshen sa ku mar kyautar da sai ya ji yayi shiru kuma haka aka yi mar kyautar aka sa shiru kamar a ce ku rufe min bakin sa ba ka kama shi da kokowa bane ka rufe bakin sa a'a yi mar kyautar da sai yayi shiru abin da yake shauka wannan a korafi akan sa sai aka bashi sai zama to duk wannan suna daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum wasu malamai sun ce yanzu wannan ba ta amfani waɗanda za a ba su zakka don saboda a jawo su zuwa ga musulunci ko kuma a'a sun sa musulunci ɗaya kafar tana ciki ɗaya tana waje ko su musulunta ko ba su musulunta ba kamar yadda aka wasu safwan bin umayya ai kaga ai ce wacce da an ba shi lokaci ai ana cikin wannan dakacin da aka yi masa ne aka je hunaini aka samu wannan ganimar ai a lokacin kafa ɗaya tana ciki ɗaya tana waje ba shi ne nake ga maka har ya ce wallahi la rabbun min quraishin khairun min rabbin min hawazin eh aje ma akwai iyayen gijin da yawa amma ubangijin da ke cikin quraishawa ya fi ubangijin da ke cikin hawazin saboda haka ni ina tare da su muhammadu bai musulunta ba anan amma ya bi su an tafi yaki dan haka haka aka yi to waɗannan wasu malamai suka ce yanzu wannan ayar ba a amfani da ita a yanzu saboda akwai mabukata a cikin musulmin da za a iya basu ba sai an nemi waɗanda suke wannan ba musamman ba a gano gaskiyarsu ba hakan haka waɗansu malamai suna magana suna cewa idan mutum ya zo yana bukata a kalli yanayinsa a ga mabukacin ne ko ba haka ba domin ana nuna cewa wasu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya gansu a halin sifofi marasa kyau nan take ya tashi ya hudu ba ya sa aka yi musu kyauta aka yi musu ah, sadaka aka ba su su kaga wannan ya kalli abun a yanayin su ne ko da basu fada ba akwai wanda zai zo ya ce ina cikin bukata fa kamar yanzu bashi din nan in mutum ba ya fada ba ai ba za a iya sani ba saboda haka za a iya bashi to almu'allafatu qulubuhum wadanda suka ce akwai wannan wasu suka ce a har yanzu idan aka fahimci cewa ga mutum ya musulunta sai yan uwansa suka ce tun da gashi yana ya musulunta ya bar addinin su sun raba shi da sana'arsa ya tashi ya bar gidansu ya daina cin abincinsu sun kore shi ba ruwansa da su to idan ya zo wajen ku musulmai ana iya daukan zakka a bashi ya ci gaba da amfani da ita sai a sa shi cikin wannan zulun na almu'allafati qulubuhum wa fi riqabi sai wajen ta dole sai mu tsaya nan wa fi riqab insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan aya dama na ga mana ayan tana daga cikin ayoyi masu maganganu da yawa ai na jin ma yanzu maganganun da muke sun kusa 30 din ma ko kusan ko sun fi haka to dama dai haka suka kakkasa su dai aka zuzzura su a cikin wannan aya muna fata Allah subhanahu wataala ya kara ba mu fahimtar alqur'ani اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الحمد لله الذي هدانا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين